أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركوا أَنفَقْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marice na sha ɗaya juma'a sha ɗaya ga watan ramadan da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ashirin da uku ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a lissafin miladiyya zaman mu na sha ɗaya kenan a darussan tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi kuma da bibiya da muke da littafin tafsirin karim rahman na malam abdurrahman bin nasir sa'idi wanda kuma a cikinsa muna karanta waɗannan matsaloli guda goma sha ɗaya da malam ya ambaci za a iya ne da su cikin alkur'ani wajen iskin batsi a gano su mun fara magana a kan aljad ma'a al'ikuwa al'ashiƙa auli abi ko yadda gadar su zai zama da saɓanin da malamai suka samu kafin wannan a cikin abin da muka tattauna din nan jiya a maganar alkunsa misali ne ba mu bayar ba na ya kamata mu bayar don mu ƙara fahimtar yadda matsalar take abin da ya shafi abin da mazhabar malikiya suka tafi gare shi na tawassufi da shi kunsa me muka ambata jiya cewa za a bashi rabin rabon namiji da rabin rabon mace ko haɗa su misali ne ba mu bayar ba nan ya kamata dan a fahimci abin sosai mu ba da misali dan mu wuce shi mun dai ji yadda sauran suka ambata da yadda kuma za a yi ta bangaren ta'amulu bil adab ko yawa kun da fahimci ne ma'ana a yi mu'amala da shi da abin da ke shi ne mafi ƙasa rabuwan da yake shi ne mafi ƙasa shi ne ma'anar adar amur ba wata cuta ake nufi abin da malikiya suka ambata na a bashi rabo har nake ba da misali cikin misalin da za ka da yawa suna ambatawa shine su ce idan mutum ya mutu ya bar ɗa ɗaya tare da kunfa an yi ambata mana shi kunfa zai samu nawa kuma ta biyar sai aka ce a cikin sha biyu inda har muka ce idan aka raba sha biyu shi in asali me ya jawo ya samu biyar za a fara tabbirin namiji ne sai a raba a gani inda namiji ne an samu ƴaƴa biyu namiji da namiji kaga wannan me za su raba gida biyu za su raba kowa ya ɗaure shi kaga kowa shi da shi wannan ba idan kuma sai a ƙaddara in mace ce sai zama nawa za a raba sai a raba gida uku gida uku yawwa in aka raba gida uku sha biyu gida uku kaga hudu hudu ke to sai a kashi biyu na namiji ne kashi ɗaya kuma na mace shi kaga kenan sai ɗa namiji ya ɗauki takwas shi kunsa a ƙaddara mace ce zai ɗauki nawa hudu kunga a rabon farko ya samu shida a matsayinsa na namiji a rabo na biyu inda mace ce zai samu hudu shi ne sai muka ce ai biyar za a tashi biyar ɗin nan ita ce ta wasu tsakanin wannan rabon da wancan rabon abin da ban bayyana ba shine to ya ake arriving at wannan biyar ɗin wajen calculation yadda za ka yi lissafi ka gano biyar ɗin za a bashi ba kawai lissafin wannan ɗin za a sai a ɗauki ɗaya a ƙara ba haka ba abin da suka ce shi ne a tara rabon namiji a haɗa shi da rabon mace sai a divide by two kun gane idan aka raba a matsayin namiji nawa zai samu shida in aka raba a matsayin mace nawa zai samu hudu shida a haɗa da hudu nawa goma sai a raba gida biyu to ita ce wannan biyar amma haka ake haka ƙa'ida da calculation ɗin za mu ƙara da wani misali ɗaya shi ke sai mu rufe wannan bani wannan ai misali ne na ɗa ɗaya da kurfa to idan aka ƙaddara amma kun gane wannan in aka ƙaddara mutum ya mutu ya bar ɗa ɗaya namiji da ɗaya ɗaya mace da kunfa kun gani da shi wannan kunfa to shi wannan sai a fara shi ma a yi rabo kamar cewa namiji ne sai kuma a sake wani rabon kamar cewa a kasan a in an yi na farko muƙaddara cewa namiji ne sai ya zama an samu maza biyu ko mace ɗaya nan in aka tashi rabu za a raba gida biyar ko gida biyar ko ma nawa ne sai a raba gida biyar in aka raba gida biyar sai zama maza biyu sai su ɗauki biyu biyu sai mace ta ɗau a ya bayyana in kuma aka ƙaddara mace ce sai a raba gida hudu ko sai namiji ya ɗau biyu mata biyu ko sai ta ɗauki an gane wannan to idan ana so shi kuma a zo ga wani ban da za a bai wa kunsa ɗin inda wannan tadbiri ko shi kuma me za a yi sai a raba rabansa a matsayin namiji an gane raban ƙaddara raban namiji in a namiji ne nawa zai samu in kuma a raba in a mace ne nawa zai samu ɗaya tun aka tara ɗaya da biyu nawa kenan uku to sai a raba kuma nawa gida biyu amma wannan kun ga ai raban asalin matsalan ne in muka ba da misali da kuɗi shine zai fi fitowa yanzu idan muka ɗauki misali miliyan ashirin ce shine misalin zai mana kyau in miliyan ashirin ne sai a raba a matsayin takdirin farko namiji ne shi kunfa an fahimta zai zama yana da rabo biyu tun da gida biyar za a raba sai a raba dubu ashirin gida biyar kuga miliyan hudu ke sai ya zama kowanne namiji zai samu takwas haka ne mace kuma ta samu nawa hudu ashirin ta tafi wannan a takdirin mene namiji sai a zo a sake a takdirin mace yadda za a raba gida hudu namiji ya ɗau kashi biyu su kuma mata biyu kowanne ɗaiɗai ana bi na ko sai ya zama kenan ashirin ɗin nan sai a raba ta gida hudu gida hudu sai ya zama kashi kowanne kashi biyar abin nan biyar biyar kenan to kashi biyu na namiji shine goma miliyan goma sai kuma mata kowace ta ɗau miliyan biyu hukunta a wannan to in ana so a zo a yi wannan tawassufin da suka ambata tsakaituwar da za a yi sai a rabansa a matsayin namiji da rabansa a matsayin mace in namiji ne zai samu takwas ko in mace ne zai samu biyar to sai a raba takwas da biyar a haɗa kai takwas da biyar sha uku sha uku sai a divide by two shida da rabi to ne shine riban da zai samu kaga shida da rabi bai kai takwas ba shida da rabi kuma ya haura biyar an fahimta to da haka ake calculation din na kunsa takdiri biyu ake yi sai a hada biyu sai a divide sai a raba gidan to sai a ba kunsa shikenan sai in daga baya ya bayyana bayan ya girma aka gane namiji ne to gyaran da za a sai a yi a cikin wannan an fahimta shikenan mun gama da kuma misalin dama da nasu bayar kenan dan a ƙara fahimtar zuciya an an ƙara fahimta ko ba ƙara ba to mu koma inda muka tsaya jiya a tattaunawar maganar yan uwa tare da kaka aljaddu sahihu uban uba in ya haɗu da al-ikhwatu lil al-ashqa ko kuma al-ikhwatu lil ab ko in an ce ko ana nufin ko waɗannan ko waɗannan idan suka haɗu ya za a yi shin za su yi gado tare da shi ko kuwa zai sha makance su mun faɗi ra'ayoyi guda biyu ne ko tun kuma zamanin sahabbai aka samu wannan kafin mazhabobi yau daga baya kuma a cikin mazhabobi wasu suka ɗau wannan wasu suka ɗau wannan amma asalin zancen mun ambaci cewa akwai mazhabar sayyidina abubakar da ibnu abbas da ibnu umar da aisha gefe guda da wasu akwai kuma ta Umar Usman Ali da wasu sauran sahabbai da tabi'ai su ma suka ce zai gado tare da su waɗancan na farko suka ce ba gado ga su ɗan uwa waɗannan shaƙiƙai ko li'abbai domin me shi kaka ɗin nan uban uba zai ture su an banci matsala ra'ayin da ko in ce fahimtar da shi malam ya rinjayar ita ce shine an nake cewa jiya nake ambata cewa ita ce mazhabar hambaliya saboda malam dan mazhabar hambaliya wannan kuma ita ce fatawar da aka samo ta asali daga sayyidina abubakar shine kaulin sa sayyidina abubakar an gane yawa da haka ba sayyidina abubakar ne ya bi mazhabar hambaliya ba a'a masu hambaliya ne suka bi ra'ayin sayyidina abubakar ko fatawarsa da aka ruwaito daga gare shi an gane zancen isa وسيتي وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم مداو إن يدم malamai sun yi ijma'i akan cewa shi kaka hukuncinsa shine hukuncin uba inda adamihi ai inda adamil abi wannan damirin adamihi ai akwai damiri ko yana komawa kan wa kan abi yawa ma'ana kaka hukuncinsa shine hukuncin uba in ba uba shine zancen fi mirasihi wajen abin da ya shafi gadansa ma'al auladi tare da 'ya'ya tare da mene ya'ya wa ghairihim da kuma wanda ba ya'ya ba min bainil ikhwati tsakanin yan uwa wal a'mami wa banihim da ya'yansu wa sa'iri ahkamil mawarisi a kuma duk dai sauran hukunce hukuncen gado in akwai uba to babu zancen kaka in kuwa uba babu to abinda uba zai yi tare da ya'ya to haka nan kaka zai yi tare da ya'ya abinda uba zai yi tare da ƴan uwa to haka kaka zai yi tare da ƴan uwa ƴan uwan nan shaƙiƙai ne abinda uba zai tare da su haka kaka zai tare da su li'abbai ne abinda uba zai tare da su haka kakan nan zai tare da su ƴan uwan nan li'ummai ne abinda uba zai tare da su haka kaka zai yi tare da su wani shine bayanin da yake so ya faɗa fi yawa da kuma a amam haka ma'ana abin nan wato baffanni na mamaci su ma abin da uba zai tare da su ma'ana in akwai sha makancewa to shi ma kaka zai sha makance shi ne abin da ake nufi ko ba gane misalin ba abin nufi in gado akwai shi yayin da yake akwai uba ga uba ga 'ya'ya na mamaci akwai gado ga uba da kuma 'ya'yan tare ko babu akwai saboda uba a lokacin zai samu mai sudusi 'ya'ya kuma sai su ɗauki dukiya ta asibi saboda sun fi kusa zuwa ga ubansu fiye da kakansu zuwa ga ubansu an fahimci abin to in kuma yayye ne na mamaci suka haɗu tare da uba ya ake yi uba yana sha makance su to haka nan kaka ma zai sha makance su in baffanni ne wannan yan uwan shaƙiƙai ne ko li'abbai ko li'ummai ai duk hukunci ɗaya ne in abin da uba zai musu to haka kaka ma zai musu haka nan baffanni na mamaci kanin uba ko wan uba kenan ko yawwa in akwai uba sannan kuma ga ƙaninsa shine baffa ga mamaci mai uba zai wa baffan nan na mamaci wato kaninsa zai ture shi zai sha makance shi to in akwai kaka ma zai irin wannan abin zai ture baffan mamaci kanin ubansa ko wan mama kun fahimci abin to shine abin da wannan mazhaba ta tafi a gare shi ma'ana dai duk abin da uba zai yi in ba uban in akwai kaka wannan kakan zai wannan abin ma'ana irsan wa hajban samun rabo ko kuma turewa kowanne to sai ce fayan bari aidan in ko haka ne to ya kamata an ya kuna hukumuhu hukumuhu ya kamata ya zama hukuncin kaka hukuncin uba an ya kuna hukumuhu ai hukumun jaddi hukumahu wani shine kabar kana din hukumahu ai hukumal abi yawwa ya bayyana fi hajbin ikhwati li ghairi ummi wato wajen sha makance yan uwa waɗanda ba li ummai ba an faɗi li ummai ne nan saboda kawai misali domin ana in an ce wanda ba li ummai ba ana nufin shaƙiƙai da li abbai domin rubuta shaƙiƙi da li abi ya fi tsawo da ka ce li ghairi ummi an gane yau ba saboda su waɗannan li ummin suna da wani tasiri a wannan jumlar ba yau amma ma'ana ɗaya ce in ka ce ligairil ummi da kuma ka ce al'ashiqa au lil abi to su yake so ya faɗa wa idza kana bunul abi bi manzilati bin sulbi in ya zama ɗan ɗa wato jika matsayinsa ɗaya da ibn sulbi ɗan tsatso shi ɗan mamaci kenan in ya zama haka ne falima la yakunu aljaddu bi manzilati al-abi to dan me shi ma kaka ba zai zama matsayin su ɗaya da uba ba ya kun gane zancen idan jika namiji dan da wato dan dan mamaci mamacin da ya mutu ɗansa yana da ɗa to wannan ɗan in ya zama matsayinsa ɗaya da ɗan tsatso ɗan da yake ɗa ne na shi wancan mamaci matsayinsu ɗaya ma'ana abinda wannan ɗan na tsatso zai yi in babu shi jika zai yi to in ku haka ne menene zai hana shi ma kaka ta sama wannan min haitu daga furu'i ne wancan kuma kaka ta sama ne daga usul ne shi ma kaka ya aikata abin da uba zai yi in babu uba an gane tambaya ce ma'qula ana bi ana fahimta sai ce wa idza kana jaddul abi haka nan kakan uba ma'abnil asi tare da dan dan uwa qad ittafaqa al ulama'u malamai sun yi ittifaqi ala annahu yahjibuhu akan cewa shi wancan jaddul abin kakan uba din wato uban uban uba an gane hawa uku ka lissafa uba uku shine kakan uba na mamaci yau tare da ibnul akhi dan dan uwa mutum ne ya mutu ya bar kakan babansa ku yi tunani kowa suranta abin a kwakwalwar kakan babansa ba nasa kakan ba daga nasa kakan wanda ya haifi babansa kenan ko to wannan wanda ya haifi kakan Eh, a ce kakan shine baban baba to shi ma babansa a ce yana nan da rai sai kuma aka samu ibnul akhi sai aka samu shi mamacin yana da dan dan uwansa yauwa uban baya nan kakan ma baya nan amma kakan kakan ne kawai yake nan sai kuma aka zo sai aka samu ɗan ɗan uwa to in kakan can wato uban kaka kai zai zo ya ture wannan ibnul asin to ya kamata shi ma kaka ya ture abna'ul akhawat duka an fahimci abin shine abin da ke so ya sai ce falima la yahjibu jaddul mayyiti akahu dan me kakan mamaci ba zai tunkuɗe ɗan uwansa ba don haka ya kamata in dai akwai kaka uban uba to wani wa da wani ƙani duk su koma su zauna ba su da gani in dai akwai wanda ya haifi uban mamaci to shine aula bil mali duk wannan fata alilin da bayanin akan wannan mazhabar farko sai ce falaisa ma'a man yuwarrisu al-ikhwata ma'a al-jaddi نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح ما ثم مذهبر cewa a ba da gado ga 'yan uwa tare da cewa akwai kaka da ya haifi uba masu wannan ra'ayi shine ra'ayi na biyu ko masu wannan ra'ayi babu wani abu tare da su na nassi in ce nassi na ana nufin kuru-kuru akan abun a faɗe shi sosai wanda ba ɗauka wata fasara sai ɗaya babu kuma ishara a wani nassi a ce ga ishara wala tambihin ko faɗakarwa duk dai wannan kun fahimci istilahat din da ake nufi yawwa wala qiyasun sahihun ko wani qiyasi ingantacce duk babu don haka dai babu dalili akan cewa in akwai kaka wani wa shaƙiƙi ko ƙani shaƙi'i ko li'abi ya matso ya ce yana da gado an gane ma'ana kenan kaka dai zai shure ya kuma sha makance yan uwa li'abbai ko shaƙiƙai dama li'ummai min babin aula ko yawa an gane wannan matsalar to shine ƙarshen ta mun gama da ita tunda dama abin da yake so ya nuni shine me tabbatar da cewa waɗannan matsaloli duka daga alƙur'ani suka samu daga alƙur'ani aka samu su to shi kuma nan abin da ya kun ga ya amfani da ayoyin alƙur'ani wajen me wajen tabbatar da kaka shi ma uba ne a nan ne hujja take a ƙur'ani ga ayoyin suka magana akan annabawa musamman annabi yaqub ko da kuma annabi yusuf an dangana daga iyayensu aka faɗi annabi ibrahim annabi ibrahim dangane da annabi yaqubu kaka ne annabi ibrahim dangane da annabi yusufa uban kaka ne an gane to in kuwa waɗannan an kira su uba uba uba to ya kamata duk hukuncin da uba yake da shi a babin gado duk su ɗauka don haka uba yana tura yan uwa to babu abin da zai hana kaka ya tura yan uwa uban kaka ma ya zo ya tura yan uwa an fahimci wannan shikenan wannan matsala an gama da ta ta bayyana to mu je ta gaba wa amma masailul auli amma matsaloli na auli mun yi magana akan auli akwai auli akwai me me kishi ya sana faɗa ran nan arrad yawwa a babin gado waɗannan matsalolin suna taso auli da kuma raddi auli shine asalinsa shine ziyada amma ziyada ce allati tattabi naqsan fi almirasi mun gane ne ko ziyada fil furudi ƙari ne a fardi farali farali da masu rabo za su samu wanda za ta hukunta lalle a samu na ƙasu a abin da za a baiwa kowanne mai samun rabo wannan ita matsalar ita ake kira mene aure zan zo ba da misali zan ba da misali shi kuma raddi idan aka yi rabo ne ma'ana misali shi auli mu ƙara auli shine idan aka go rabo wane yana da kaso kaza wane yana da kaso kaza wane yana da kaso kaza to in an baiwa kowa kasansa matsalar ba za ta fita ba abin ba zai isa ba in an baiwa wani to wani ba zai samu nasa yadda ya kamata ba in na zo misalin za ku gane da to sai a ce abin da za a yi a sake asalin matsalar maimakon a kasa ta gida kaza a dawo da ita gida kaza da ya fi faɗi yadda abin zai ɗauku gaba ɗaya shikenan sai a sake rabon yadda in aka zo sake rabon kuma haƙiƙanin abin da zai je hannun kowa zai ragu an gane ma'ana za a rarrage kamar da na faɗa a ɗan yi zuce wajen rago wani kaso kaso don a tada abin ya koma daidai wannan ita ce matsalar mene auli matsalar raddi kuma ita ce an yi rabo kowa an bashi nasa amma saboda rashin asibi wanda zai kwashe guntu sai ashabul furudi ne kawai to sai a sake dawo musu da ita a sake raba musu maimakon a kai baitul mali wannan shi ake so mene arrat kun fahimci wannan matsalolin guda biyu to shine zai tattauna mana wa amma masailul auli amma kafin mu je din tunda bai kawo misalin ba mu yi maganar mu da misalin kafin mu karanta abin da ya faɗa saboda shi abin da ya ambata malam hanyar tabbatar da adalcin yin abin da aka yi din da kuma cewa bai saba wa alkur'ani ba kuma cewa shine adalci wannan shine bayanin da ya amma ba tattauna yadda auli din yake ba an gane shi ba haka yi ba menene auli asalin matsalar suna cewa ta faru ne zamanin ita ma sayyidina umar aka zo masa da mutum ya mutu ya bar a mace ce kai mace ta mutu ta bar mijinta da kuma ‘ya'ya mata guda biyu ‘ya'ya mata guda nawa biyu in aka tambaye ku yanzu idan miji ya mutu a ba ‘ya'ya mata ba kai ‘yan uwa mata, ‘yan uwa mata, yau, don in ‘ya'ya ne, ai, miji ba zai samu nisufi ba, ko? Yauwa, kuma matsalar ta haɗuwar nisufi ne da sulusai ne, yau, ‘yan uwa mata ne guda biyu. Mata ta mutu, ta bar mijinta, ta bar kuma ‘yan uwanta mata guda biyu shaƙiƙai. Yanzu idan da ‘yan uwa mata guda biyu nan ne su kaɗai nawa za su samu? Sulusai ne za su samu. inda uba ne yana nan sai ya kwashi to shi sai ya asibi to shi miji ba asibiti yake ba an fahimta yana cikin ashabul furubi to sai sayyidina umar ya ce in na baiwa miji rabansa kafin in baiwa waɗannan ‘yan uwa mata to zai zama in ya kwashe nisufi to ba za a samu sulusaini ba domin sauran nisufin bai kai sulusaini ba in kuma na fara da sulusaini na baiwa ‘yan uwa mata suka samu sulusaini to miji ma ba zai samu nisfi ba to wannan ita ce sura ta fas- ta farko ta asali da aka samu a tarihi ta abin da ake ce ma auli to shine sai Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Ali ibn Abi Talib yadda riwayoyin suka zo ko Zaid ibn Sabit ɗaya daga cikin waɗannan uku sai suka cewa Sayyidina Umar ni ina ga mafita ita ce yanzu a ƙaddara mutum ne ake bin sa bashi ga mutum ɗaya yana bin dubu uku kamar a ce dinari dubu uku ga mutum ɗaya kuma yana bin dinari dubu hudu kuma dukiyar da ta rage da za a raba dinari dubu shida ce kuna ganewa? ko ba gwamnati ba ya mutu ya bar dubu shida masu bashi ɗaya ya zo yana neman a bashi dubu uku ɗaya ya zo yana neman a bashi dubu hudu bashi dubu nawa kenan bakwai abin dukiya kuma nawa ce shida to sai sai in aka samu haka ba ka ganin abin da za a yi shine a yi abin da ake yi wa mutumin da ake wa tafilisi ma'ana a rar a sake kasan sai a tara dubu shidan nan sai a kasa ta gida bakwai dubu shidan a raba ta gida bakwai in ta koma gida bakwai sai ya zama mai dubu uku sai a kasa uku a cikin wannan kasan sai a bashi mai dubu hudu sai a kasa wannan kaso hudu sai a bashi sai a ce saurin sai a ce to ai haƙuri haka wannan shi ake kira tahasa muhasa shi ake yi kuma babin tafilisi kamar da muka yi magana ran nan kuma kuma ku tuna ba to shine sai suka bashi wannan shawara sai yake to haka za a yi shine sai aka koma wannan dukiya ta mai samun nisfi da mai samun sulusain sai aka sake kasata zai zama gida nawa in wannan zai samu nisfi wannan kuma zai samu mene sulusaini in aka kasa ta gida nawa na a'a abin da aka tara gaba ɗaya maimakon inda da ne misali to inda asalin kowa za a bashi nasa nawa za a raba gida nawa za ta zama asalinta nan ga mai samun ɗaya bisa biyu shine nisfi shine miji ko ga kuma masu samun biyu bisa uku shine 2 over 3 ga kuma ɗaya bisa biyu me za a yi asalinta za ta koma nawa a'a ai ba za ka samu LCM ne nan 2 over 3 ga kuma 1 over 2 nawa kenan shida to asalinta ta zama shida to yanzu sai a mai da ita bakwai yadda wannan zai ɗau uku wanda da a ce shida aka raba kaga nisufinsa kenan sai miji ya ɗau uku su kuma wannan su ɗau hudu abin ci abin domin dama nasu shine yafi yawa wannan su ɗau hudu su ‘yan uwa mata wanda suke biyu zuwa sama dama sulusaini suka cancanta to sulusaini nan ai dama ya fi nusufi sai a kasa gida bakwai maimakon a kasa gida shida sai ya zama ya ɗau uku su kuma su ɗau nawa hudu wannan shine ake cewa mene auli kun fahimci zancen yawwa zan ƙara wani misali na zo mana da shi misali sosai da za mu fahimce shi amma fa ku ɗau biran ku da takarda wanda yake da biro takarda mun kusa gamawa ne wannan zancen da haka la'alla waɗannan su ne zancen ma na ƙarshe akan wannan lissafe lissafan amma dai yana sawa a gane haka ne misali mutum ya mutu ya bar uba da uwa da ‘ya'ya mata hudu da matarsa ku rubuta ya mutu ya bar babansa da rai ya bar uwarsa da rai ga uwa da uba suna nan ya bar ‘ya'ya mata guda hudu ya bar mata yanzu kowanne a cikin nan sahibu fardin ne ba mai ta'asibi ko yawwa mu faro daga farko a nassin alqur'ani nawa ne rabon uba sudusi tunda akwai ƴaƴa mata ko yawwa sudusi nawa ne rabon uwa shi ma ita ma sudusi tun daga ƴaƴa mata nawa ne rabon ƴaƴa mata sulusai ne tunda su su hudu ne don haka sulusai ne za su samu haka ne yawwa a ba fahim shuraka uba ne wannan fa in kanu akthar arabin nan fa in kunna nisa'an fawqa ne falahunna thulutha ma taraka saboda zancen ya'ya ne shi abin nan shuraka a babin li'ummi ne yawwa tsayi sai saura mata mata tunda akwai ya'ya nawa ne rabanta sumuni sumuni da aka kunga akwai masu sudusi biyu kashi ɗaya bisa shida kenan ko guda biyu akwai masu biyu bisa uku ko akwai kuma masu ɗaya bisa takwas a me wato mace ita kaɗai ita ce mai ɗaya bisa takwas shine sumuni to irin wannan matsalar a asalin in za a raba ta LCM ɗinta da za a ɗora a kai wannan LCM akwai shi hagun a larabci ma haka ake kiran shi yawwa kasimul mushtarak basit yawa sunansa kenan shine lowest common multiple yawa wanda zai shiga ciki shine me 24 domin 24 shida za ta shiga ciki uku ma za ta shiga ciki takwas ma za ta shiga ciki in aka tashi rabo mai sudusi kashi ɗaya bisa shida sai ka raba ashirin da hudu gida shida nawa hudu yawwa kaga hudu shi ne za ka ce 4 times 1 sai ka sauko da 4 sai ka ajiye sai kuma ka ce sai ka sake irinsa shi ma 6 into 24 shi ma 4 times 1 4 sai ka sauko da 4 sai kuma nawa uku 3 into 24 nawa 8 times 2 16 sai ka sa wannan sha shida sai kuma mai mata tana da sumuni shine 8 into 24 3 3 times 1 3 3 kenan to in ka hada da hudu da hudu da sha shida da uku zai baka nawa ku lissafa ku gani a a ku sake 4 plus 4 8 plus 16 hmm? 24 plus 3 to 27 kun gane matsalar in ka in za ka baiwa kowa haƙƙinsa to sai ka kasa abin gida 27 alhali 24 ya kamata ka kasa to ne ita shine misali na me na aure sai a ce to tun da ashirin da hudun nan ba za ta yi ba mu koma mu mai da ita ashirin da bakwai ma'ana idan da miliyan ko nawa ne in talatin ne in ma mai maimakon a raba gida ashirin da hudu wancan ya samu mai sudusi ya samu hudu mai sudusi ta samu hudu ‘ya'ya mata guda hudu ka ba su sha shida kowa za ta samu hudu an gane tun da su hudu ne yauwa sannan kuma mata a bata guda nawa uku tunda summuni ne naka to in kai wannan in dai gida 24 ne ba za ta shiga ba dole sai ka mai da ita gida 27 saboda ne an samu abnormal fraction fraction iya koma ba normal ba normal fraction dama shine wanda zai zama numerator ya zama bai kai denominator ba to wannan kuma mun shiga wani yanayi da zai zama numerator ya fi denominator to ba zai yi ba dole a canza wannan ba proper ba ai proper ba normal ba ya zama ba proper ba to yanzu ya za a yi wannan dukiya sai a tattara ta sai a mai da ita kashi 27 in aka kashi 27 to mai hudun nan sudusi zai samu hudu mai hudu ɗaya ma wato wannan uba kenan uwa ma za ta samu hudu ‘ya'ya mata za su samu sha shida nan nasu sai su raba hurhudu sannan mata za ta samu ukunta in ka tara ashirin da bakwai ta cika daidai to wannan shi ake cewa mene auli inda ba a yi haka ba to abin ba zai rabu ba yin hakan shi ya jawo kamar an yi zuce an ɗan rarrago abin da kowa zai samu dan rabon ya fita daidai insha Allah kun gane wannan matsala to ne shi ake ce ma auli to sai mu karanta littafin mali ana fahimta ko to sai ce ina ne wa amma masailul auli amma mas'aloli na auli fa innahu yustafadu hukmuha min alqur'ani su ma hukuncin su ana samu ne daga ina daga alqur'ani ake fa'idantar wannan hukunci wa dhalika wannan kuma yadda abin ya zama shine anna Allah ta'ala Allah madaukaki qad farada wa qaddara ya farlanta ya sa gwargwado li ahli almawarisi ga su magada an sanya musu an a rabo kashi-kashi wa hum baina halataini to su masu rabo rabon nan sun kasu kashi biyu imma an yahjiba ba'dhum ba'dhan ko dai a samu halin da sashen su zai sha makance sashe in akwai wane wane ba zai samu ba ko in akwai wane wane zai dawo kaza aula ko kuma a ce babu irin wannan ma'ana ko dai zama akwai hajbi ko babu hajbi fa in hajaba ba'dhum ba'dhan to in halin farko ne wasu suna sha makance wasu fal mahjubu saqitun to shi wanda aka sha makance shi ya faɗi kenan la yuzahimu ba zai kokowa ya shiga cikin wato waɗanda za a yi gogayya da su wajen samun rabo ba shine la yuzahimu wala yastahiqqu shay'an babu abin da zai cancanta an ka da shi an ture shi wa in lam yahjib ba'dhum ba'dhan in kuma an shiga halin da babu hajibi ne wani ba zai iya tura wani ba fala yakhlu to ko dai ya zama in ma Allah tastagriq al-furud at-tarikata ko dai ya zama cewa rabon da aka raba wa kowa bai isa ya gama gaba ɗayan abin da aka bari ba ba zai kwashe gaba ɗayan abin da aka bari ba au tastaghriquha ko kuma ya zama cewa ta an lankwame gaba ɗaya min ghairi ziyadatin wala naqsin ba tare da ragi ko ƙari ba au ko kuma tazidul furudu ala tarikati ko a samu cewa a'a kaso kasan sun fi ƙarfin abin da aka bari duk wannan yana kasa halayen da zai zo ya bayani a kai ne kun fahimci zancensa ko mu koma a sake ya fita na san yawa ba ku gane ba to a sake ko in ba da misali aka bar ba ba ku gane to kuma zai dauke mu lokaci haka da yawa zancen da yake shi gado ana yin gado ne ta fuska nawa na ambata ta fuska biyu ko rabo rabo ƙayyadadde ayyananne wanda aka yanka aka ba da fraction na musamman aka ce wane yana da kaza ko kuma wanda ba ta hanyar wannan ba shine ta asibi an gane to idan magada suka haɗu suna da hali biyu wannan hukuncin da Allah ya cewa a bawa na kaza a baiwa na kaza a baiwa wance kaza a baiwa wance kaza tun da ya wannan hukuncin dole fa shi za a zartar zartar da shi shine adalci to na iya samun kanmu a wani yanayi masu raban nan ko dai ya zama sashen suna iya tura sashi yadda za a ce in akwai wane wane ba zai samu ba in akwai wane wane ba zai samu ba to in an samu haka shike sai ya zama wanda aka share in nan aka sha makance to ya faɗi ba zai zama an yi gogayya da shi wajen neman wani abu suna gado ba ya koma gefe ya haƙura sai ya zama kuma sauran sai a zo kan waɗanda su kuma sashensu ba zai tura sashi ba yanzu kamar misalin wannan da muka bayar uba da uwa da 'ya'ya mata da mata waɗannan hudun ai suna cikin mutum shida da muka ambaci cewa ba sa faduwa ko ba haka ba to in ko ba sa faduwa yaya za a yi sai a zo in wajibi ne kuma kowa a bashi rabon da Allah ya ce a bashi to gashi mun zo wani ba zai tura wani ba wani ba zai tura wani ba duk an zo an haɗu kowa zuba ido mai sulusi na jira mai sulusi na jira mai kaza na jira mai kaza na jira to sai aka zo sai aka ga cewa in aka zo wannan rabon wani lokaci akan samu cewa rabon zai kasu daidai wa daida ba tsari ba shike nan haza wa salam in an sami irin wannan hali ba rikici to za a iya samun hali na- na uku ai na biyu hali uku ne ko dai a raba daidai wa daida ko kuma a raba ya zama su kasa-kasan wato rabon da aka bayar da mai sulusaini da mai nisufi da mai sudusi waɗannan in ka haɗa su su rabon in dai za a bayar a haka sun fi ƙarfin abin da aka bai an gane ko kuma ya zama ba su kwashe ma dukiyar ba ma'ana abinda za a bayar wa kowa a bashi rabanka to zai zama akwai sauran abun gadon da ba a san wa za a baiwa ba misali in ba su da yawa an bai wannan kasansa an bai wannan kasansa to kuma ga sauran dukiya to kuma babu asibi in babu asibi to me za a yi to shine zai zo ya gaya mana a halin farko sai a yi auli in ya zama rabon ya garkame gaba ɗayan dukiyar ya zama cewa ba zai yi a iya raba ta haka ba don rabon adadin rabon ya fi ƙarfin dukiyar shine to sai a shiga a yi mene a yi auli in kuma rabe-raben ba su isa su kwashe duka dukiyar ba shine sai a mene raddi shikenan abin fa da yake so ya faɗa an gane insha Allah to sai ce fa fil halatayn al-ulayayn a halaye biyu na farko kullun ya aqudu fardahu kamila kowanne zai samu rabansa a cike babu matsala fil halati al-akhira amma a hali na ƙarshe wa hiya ma idza ma'ana wanne ne halaye guda biyu na farko in ya zama adadin rabo fardi fardi yankakken fardi ya cika daidai wa daida da dukiya kun ga ba rikici hakanan in ya zama adadin farari farari in an hada su kowa zai samu rabansa har da guntu shi ma kun ga ba matsala to ina ne matsala take hali na uku ya zama cewa adadin faralin faralin in an hada ya fi karfin abin da aka tara ko aka bari to shine za a shiga mene aure to sai ce wahiya ma idza zadatil furud ala tarikati idan adadin fraction fraction da kowa zai samu ko rabo rabon da kowa zai samu ya fi karfin shi abin da aka bari na gado to shi ma wannan din fala ya min halaini shi ma za a iya kasa shi kashi biyu in ma an tankusa ba'dul warasati an fardihi allazi faradahu Allah lahu ko an nanqusa kai ko sai nunin sai a shi imma an nanqusa ba'd al-warasa an fardihi allazi faradahu Allah lahu ko dai mu ragewa wani mai rabo rabansa da Allah ya rubuta cewa a bashi wa nukammila lil baqina minhu a cika wa sauran furudahum rabansu وهذا ترجيح بغير مرجح wannan zalunci ne domin babu dalilin a fifita wani akan wani an gane in rabo ya fi karfin abin da aka bari ko dai mu ce to ku suwa ne tunda ku ne manya ku dan yi hakuri mun aba kanana to gaskiya Allah ba haka yake ba Allah nafsi ya ce wa wani a bashi kaza babu dalili to in kuka yi haka kuwa kun yi tarjihi bi ghairi murajjihin kun rinjayar ba tare da dalilin da zai sa a rinjayar da abu ba sai ya zama kenan walaysa nuqsanu ahadihim bi aula min al-akhar a rage wa wani ba shi yafi cancanta da wani a rage masa ba ma'ana dukkanin su matakin su daya babu wanda za a ce ya cancanta a rage masa ɗayan kuma a ƙara masa babu fata'ayyanatil halatu thaniyatu dan haka babu wata hanya babu hanyar da za ta ayyana ta zama wajibi ita za a bi sai hanya ta biyu wacce ce wa huwa annana nu'ti kulla wahidin minkum nasibahu bi qadri al-imkani kowanne za mu bashi rabansa na sulusi ne ko na sulusi ne ko na kaza ne ko na menene dai gwargwadon ikonmu gwargwadon ikonmu ma'ana yana nan a sudusinsa in uba ne kamar a misalin da muka ba sudusin nan yake uwa ma sudusin nan yake ko ƴaƴa mata ma guda hudu da muka bani misali su ma sulusainin nan suke mata kuma sumunin nan take don haka ba a rage musu ba amma yadda za a kasa matsalan ne sai mu dawo ƙasa sai mu sake baje ta mu buɗe da denominator namu yadda zai haɗo kowanne ya shigo ciki ma'ana shi abin da ake raba matsalar a kai shine asalin matsalar da ya tsuke sai a buɗe shi in aka buɗe shi za ka ga cewa a sake rabon maimakon ashirin da hudu sai ya dawo ashirin da bakwai kaga dole dan wani abu zai ragu daga wannan amma dai suna nan a matsayin abin da Allah ya ce a basu shi aka basu ba a yi zalunci kun gane zancen insha Allah to shine sai ce wala tariqa ina ne وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاسس بينهم شين مي تحاسة أتكانو سميزو شي يو أي aka a ɗan rarrage na wannan da wannan gwargwadon da kuma duk a matsayi ɗaya ne kowa kuma gwargwadon haƙƙinsa kun ga shi ma kamar mai bashi shi ma kowa gwargwadon abin da yake bi ne ai kun san wannan matsalar ko in aka go mai bashi za a yi masa tafilisi wannan na bin kaza kamar dai wannan misalin da sahabban nan suka baiwa sayyidina Umar misali da shi ga dirhami dubu shida kuma ga mai dubu shi uku ya zo ga mai dubu hudu ya zo ya za a yi abin da za a yi maimakon a ce duk ku karɓi uku uku ku haƙuri to wancan zai ce an cuce shi to shine shi ma ya zama mai tarjihun bi ghairi murajjih to maimakon a raba gida shida ya zama kashi shidan nan wannan wannan wannan uku wannan uku an gane to sai a me da kasan ya zama gida bakwai in ya koma gida bakwai kago kenan kuwa uku za ta samu cikin bakwai hudu ma za ta samu cikin bakwai mai uku ya samu mai hudu ya samu kowa daidai amma in ka kalli girman abin da za a samu a wancan halin ba zai kai kamar yadda yake a wannan halin to raguwar kun ga duk tana nan ta ratio din sai da percentage din ba adadin ko kuma haƙƙin aka rage daga nisfi aka rage masa wani abu daban kun fahimci abin to shine abin da za a yi sai ce a wa nuhasisu bainahum kaduyunil gurama'i kun gani kamar basussukan masu bin bashi azza'idati ala malil garimi wanda suka fi karfin dukiyar wanda ake bi bashi ولا طريقة موصلة إلى ذلك إلا بالعول باب هنيا ذات كي مزوى قوانا سيدي أي عولي عولي نن شيني وانشان أبن مكيتا فأولم من هذا da haka muka san cewa annal aula cewa yin auli fil fara'idi a cikin laban gado qad bayyana Allah fi kitabihi Allah yayi bayanin sa a littafi ta hanyar me abin da yace ayi shi aka yi wani bawan Allah ya taɓa yin tambaya wai suna tattaunawa da wasu wanda ba musulmi ba fa wasu ne ba musulmi ba sai suka ɗauko ina misalin nan da muka yi magana a kansa yanzu da uba da uwa da ‘ya'ya mata hudu da mata ko wai wasu wanda ba musulmi ba fa wai har sun san harkar rabon gado a musulunci suka zo suka ce to kun ga irin abin naku contradiction ya za a yi a zo a raba abin da ba zai rabu ba kawai saboda su suna neman hanyar da za su soki qur'ani shi ne zaka gaya musu to ai mu muna da tsarin da ya maganin wannan abin sunansa aure kuma sannan ba mu zalunci kowa ba a ciki abinda Allah ya ce a baiwa uba me inda ƴaƴa sudus kashi ɗaya bisa shida abinda Allah ya ce a baiwa uwa inda ƴaƴa shi ma shine sudusi abinda Allah ya ce a baiwa ƴaƴa mata in sun fi ɗaya shine a ba su mai sulusai ne abinda Allah ya ce a baiwa mata inda ‘ya'ya shine sumuni da haka duk kuma duk mun ba su tare da cewa wajen abin da za su samu din ne sai muka sake calculation muka raba musu to kuma dama musulmi ina ce scientist musulmi ba su suka creating zero ba har mathematics ya miƙe to kuma musulmi a gaya masa mathematics da za a samu mafita a abu ko ba ku san wannan tarihin ba scientist daga cikin musulmi su suka kirkiri zero wadda ya sauƙaƙa wa masu lissafi lissafi da ba shi lissafi ba zai tafi ba kowa wahala zai shi Allah kyautu za ka wato babu mai ɗauko wa kansa aiki mai wahala irin mutumin da yake so ya ga ƙur'ani ya yi kuskure Allah kyauta to mun gama wannan sai ce wa bi aksi hadhihi tariqati bi ainiha yu'lamu ar-radd da wannan hanyar da kishiyarta yanzu ba mun ji yadda aka yi tahassa aka rage har aka kowa ya samu rabansa na qur'ani ba domin mu abin da muka abin da ya dame mu shine a raban nan ba mu saba wa qur'ani ba shine babban abu ko da adadin abin da ya je aljihun kowa bai kai kaza ba bai kai kaza ba dama kuma wannan kuma wani abu ne daban amma abin da Allah ya ce a yi shi aka yi to haka nan in ka kishiyantar da mas'alar daga auli to kuma a nan ne za a shiga halin mene raddi in ya zama me rabo masu rabo sun yi karanci babu masu ta'asibi ko da aka samu masu rabon ba su kwashe duka dukiya ba sai ya zama cewa tunda babu mai ta'asibi to sai a mai da dukiyar nan zuwa ga su waɗannan masu rabon su sake kwashe kayansu ta hanyar dai wani misalin da za mu bayar insha Allah gobe dole mu tsaya a nan sai mu tashi akan matsalar mene raddi insha Allah ta'ala za mu tashi inda yake wa bi aksi hadhihi at-tariqati bi ainiha yu'lamu ar-radd to nan ne inda za mu tsaya Allah sa ana fahimta to Allah san tana kara mana fahimta Allah kuma ya daidaita mana al'amura wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum